الآيات وبعض وبعض جاء سيدنا محمد الفاتح وأول مرات لبعض الكلام في هذه الأرض والحاج إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
sannan yake cewa idan musulmi kaɗai aljanna Allah ya tanade ka ga masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kubbanta masu tsoron ka da wanda su gobi kamar suwaye masu tsoron Allah manhumul mustaqbal wal mustaqbal sai ta annabira yunfiquna su ne wanda suke ciyar da zuciyarsu a cikin Allah fi samani wa zawai a cikin halin tsanani da kuma a cikin halin yalwa da kuma halin tsanani walkazimi da gaiza ko su ne masu haɗe fushi ma'ana waɗanda suke da iko a bisa zantar da wato ramuko ko zantar da huce haushinsu a kan waɗanda suka hausasar da su suna da iko haka amma su daure su haɗe fushin wal'afina da kuma su yanzu mai alita ga mutane والله ورسوله مع سورة الله تبارك وتعالى والله يحب المسلمين الله تبارك وتعالى ينا صوم ما سكوت سوا wannan aya har yanzu magabata na kwarai in shehu Allah ƙara masa yarda wato sun yi aiki wato a cikin wannan aya sosai sai dina hasan ibnu ali radiyallahu anhu shi shiga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani doki in garma yana son dokin kwarai sai ya aiki bawansa da wannan dokin ya je ya shayar da shi ya yi wanka ya ya ba wa dokin ruwa ya yi masa wanka ya ya ya ya ya sosa masa baya ma'ana dai ya je ya wanke doki ya ba shi ruwa ya shayar da masa da shi yana so kuma zai tafiya da shi ne mana kawai yana so ya yi tafiya ya shirya sai ki aje a wanke doki a bawa doki ruwa a wanke doki a yi masa zurfi mai kyau a kawo masa na farko da ya tafi sai ya dawowa da wuri maimakon ya bawa doki ruwa sai ya ba shi ruwa maimakon ya wanke sai idan sai jinin wani abu sai ya bada cikin doki sai ya kawo wajen hasan ya dawo da dokin haka sai da hasan ya ce ya ce masa me yasa kai haka sai ce wallahi fushin da nake son gani ka fushi na rage bai ce fushi dan me ya ji ka wato kai wannan aiki amma kuma ni kuma yanzu ka da sannu zan shirin musu hanci shekan in Allah ya yarda kai ba za ka ga fushi na ba shi kuma shekan sai dai bakin ciki ya kaje za ka sha mamaki yace Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal kazimi da gaiza to na haɗiye fushina ba zan yi maka komai ba zan ɗauki mataki ba sannan alƙur'ani ya ce wa tsafi na anin nasu kuma mai ya masu yabewa gaba da mutane abin da kai mini na yabe maka yace wallahu yuhibbul mu'minina kuma Allah yana son masu kyautatawa na ɗan ta ka zama ɗa na ba ka dokin sai ka wanke kayan ka kaga ya maganin shi da ke والآبر عن ذات والله يحب المسلمين نعم
والذين إذا wajen abuwa a mutane har ranar tashin a kiyama wata rana wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam ana cikin sabansa sai a ga ya kyalce ya yi dariya ya yi dariya kuma sai a ga ya fice da kuka sai sahaban su suka tambaye shi ya rasulullah ka yi dariya kuma mun ga kai kuka me yasa yake ne abubuwa ne guda wani abu ne ba ni dariya ya kuma ba ni tausayi wai su mutane ne guda biyu suka durkusa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala sai yana gaya wa Allah yana kai wa ɗana ɗan'uwar cewa ubangiji na karɓa mini haƙƙina a wajen ɗan'uwana wannan ya zalunce ni a duniya zalunci iri kaza iri kaza iri kaza sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wanda ya kai karar cewa daga kanka sama da ya dawo kanka sama sai ya ce masa me kake gani sai ce araba da'ira min zahabin mukallalatun bil jawhar aha wato billulun hawra hawra me kake gani sai da ya dawo kanka sai ina ganin manya manyan wato birane ne wanda aka gina su da gol sannan kuma an yi mata ado da jauhari da sai shi wannan mai kawo ƙarar cikin mai Allah ya ubangiji na wannan gona wannan birane kam na wani annabi ne na wani shahidi ne na wani waliyi ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ce na mai kuɗi ne wane ne mai kuɗi sai ce kai ne mai kuɗi sai ta ai kuma kam ina za a samu kuɗi za a sai wannan ta kana da shi menene kuɗi ya Allah ce ya ce wa ɗan uwanka abin da kai ne maka yace sai sai shi bawa Allah yace a hausalu la ya ce masa mu sai shi Allah ya kara masa da lokacin da yake ya karanta wannan hadisi da yazo magana a hausalu din sai da yayi zabura irin da wanda ya ce ma'ana ce a hausalu ya Allah na ya ce masa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya masa ka ba har dan uwanka ka tafi da shi aljanna saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala zai yi sulhi a tsakanin bayinsa har ranar tashin kiyama saboda ba a san fatawa tsakanin musulmi da musulmi har a lahira ma Allah ta baraka wa ta'ala zai irin wannan sunni kamar yadda zuwa cikin wannan hadisi wal afina alin nas wallahu yuhibbu wallahu wallahi yuhibbu kitab
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فأبصر أن أقول الذين دون وإلا الذين والذين وإن إذا فعلوا فاحشة إذا سأيكت الفاحشة إلى ذنوبي ومهمنا أيدي جوان بلاد أبي ليك من شيخ الله يشيعهم أو ظلموا أنفسهم ko kuma suka zaɓi su kawunan wato ga abinda wato suka zaɓi su kansu kamar shi ne abinda wato ma abinda bai kai bai kai zuwa ga jima'i ba kamar kubla da sauransu zakarun afsahu za su za su zakarun maha za su ambaci Allah tabaraka wa ta'ala wato aha fastaghfiru li dhunubihim kuma za su nemi gafara ga zunubinsu babu kuma wanda ke gafarta zunubi sai Allah tabaraka wa ta'ala wa man yakun zunuba illa Allah wa lam yusru sannan kuma ba su dawwama ala ma fa'alu abinda akan abinda suka aikata ba wa hum ya'lamuna alhali suna sanin cewa abinda suka aikata din nan mummunan aiki ne ulaika
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين اولئك وان كانوا ما سليمان غافر جزاؤهم ساكيا مغفرة لمن غافر عشان يبصر غافر عن ربهم ده ابين وجنات ده كما الجنتين ولا تجري من تحتها الانهار wanda korabai suke gudana ta karkashin ta kari da fiya suna masu dawama a cikin ta wa ni'ma ajrul amilin ya aka ce aljanna ita ce sakayyan su kuma ita ce gudan dawama su to ma dan na sakayyan masu aiki wato masu aiki da bin Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man aznaba fazamban wanda ya yi aiki wato shehu ce man aznaba zamban wanda ya aikata zunubi ya karanta wannan aya wannan zina idza fa'alu fahisha tadawdaru anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa la yusru ala ma fa'alu har zuwa ƙarshen aya to yana ne gafa Allah Allah zai gafarta masa wannan ya zo cikin wani hadisi na Sayyidina Ali yace na kasance idan na ji hadisi a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama nakan iya kokari na wato Allah kan amfani da shi gwargwado amma idan na ji wani ya faɗi hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya faɗa zan rantsar da shi zan karɓi hadisi yake sai nan sai da Abubakar Siddiq yana cewa wanda ya aika ya karanta wannan aya bayan ya karanta wannan aya sai ce ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya aikata wani zunubi sannan ya ya aikata zunubi sai ya zauna ya tira ya yi zunubi ya samu wani waje shi kadai ya zauna ya yi sallah raka'a biyu ya nemi gafara Allah ba da ya yi bari Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta masa نعم شنو ولا آية ولا شنو إذا فعلوا هاي أو ذنبوا أنفسهم فزعم صلى الله عليه وسلم على سوى عبدي لا أزال أقول لك آه. لا أزال أقول لك ما دمت تذكرني لو أتيتني بقراب الأرض ذنبا وصفتني لغفرته لغفرته لك على ما على ما كان منك ولا أبالي سوى يا كي الأدب يا كي باوانا ina yi maka gafara matuƙar kana neman gafara a wajena bawa na da za ka zo min da cikin ƙasa zunubi kuma ka nemi gafara da ni kuma zan zo maka da zan gafarta maka zunubin naka a bisa duk yadda yake a wajenka ba tare da na na damu ba wannan hadisi imamu turmudi ya rawaito wannan hadisi sai ta Allah tabaraka wa ta'ala cewa yamnu adama إنك ما دعوتني وردوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض كلايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة إمام الترمذي yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya kai dan adam duk lokacin da kai roƙe ni kuma ka kaunace ni in yi maka gafara zan gafarta maka a duka duk abin da yake tare da kai na zunubi ba zan damu ba ya kai dan adam da zunubin ka ya kai ragamar sama ba na ya kankare sama ya yi wa sama linzami sannan ka nemi gafara ta zan gafarta maka ba zan damu ba ya kai ɗan adam da za ka zo min da cikin ƙasa kurakurai sannan ka gamu da ni ba ka shirka da Allah ta baraka wa ta'ala to ni kuma da na zo maka da ciki zan zo maka da cikin duniya gafara malilla saboda haka bayan Allah da da ciki gifari Allah ta baraka wa ta'ala ya yi musu alƙawarin gafara na'am haka nan wani hadisi yana cewa lauran tusribu لو لم تذنبوا وتستكبروا ولجاء الله لجاء الله بقوم يذنبون فيستكبرون فيغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم على سوى da ba dan za ku yi zunubi ku nemi gafara ba to da Allah tabaraka wa ta'ala ya tafiyar da ko ya zo da waɗansu mutane wanda za su ne zinai su su nemi gafara wannan kuma hadisi ne na Abu Hurairah wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda dinin fi yadi daular kunibu la zahaba Allahu bikum wa la ja'a qaumun yusibuna fa yastaghfiruna fa yaghfir lahum yana cewa musulmi ya rawaito wannan hadisi a kitabu tauba yana cewa na rantsa da wannan rai na yake hannunsa ba dan za ku aikata zunubi ku nemi gafara ba to da Allah ya tafiyar da ku ya zo da waɗansu mutane wanda za su yi zunubi su nemi gafara Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya gafarta musu na'am أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أولئك وإن كانوا كما سليمان غافر أسلم جزاؤهم ساكيا مغفرة غافر من ربهم daga ubangijinsu wa jannatin da kuma aljannatai da zuri mutane a har wanda koramai suke gudana da kashin ka talibi da fiya suna wasu dawama a cikin da wani ma'alar al'amiri ma da la ladan masu aiki mun karatu
ولقد من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أكل من قبلكم سنن أي hanyoyi a cikin kadurai da jinkirin da Allah ya ce yi musu wato in sun yi laifi sannan daga baya kama to ai ya riga ya shige ba kan ku aka fara ba wato sunnoni sun wuce gabanin ku fasiru fil ardi ku tafi a bayan kasa ku yi kallo ku ga a cikin bayan kasa ku lura da kyau ku ga kai fa kana aɗi wata mukaddimi ya ya karshen masu ƙaryata manzanni sai ke kasancewa ai ga mutanen adawa nan da samudawa nan a kusan kuna
هذا بيان للناس وهدى
haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya inna allaha la yuhyi yuhyi zalima aw yulil zalimi hatta idza akadahu lam yusilu ba Allah tabaraka wa ta'ala yana yin jinkiri a zalimi ya kai zalunci ya kai zalunci Allah ya masa daurin kanana sai nan da ya ta san makama shi daurin kanana shi ya in daura igiya a nan ba a fata sai kai abin da ta ga dama lokacin da duk ake son ya ka sai a kama igiya a itaja a itaja to lokacin da zai yi sau kamar da za ta gare da ake daɗe to zai ji shi a zalimi har sai in ya kama shi ko zai kushe ba yana wato in ya in ya in ya kama shi ba zai iya kwacewa ba na'am hadha bayanun linnas wannan fa bayanan ko hadha bayanun linnas wannan alqur'ani bayani ne gaba ɗaya daga mutane wa hudan kuma shiriya ne gaba da fata wa mawqizatan kuma wa'azi ne kuma gargadarwa ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah daga cikin mutanen na'am ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
wala tahinu kada ku yi rauni ga bari yakantan kafirai wala tahzanu kada kuma ku yi bakin ciki abin da abin abin da abin da ya same ku a uhudu wa antum la lahu ku ne madaukaka ku ne masu rinjaye in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani da Allah gaskiya ne mana idza kana imanu haqqan in dai imani haƙƙa gaskiya ne a wajen mu to ni ne madaukaka mu ne madaukaka da'iman wannan alƙawari ne daga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma na'am
إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين
na'am in yamsaku qarhun idan miki ya ya same ku shi ne miki ya same ku da damuwa a wajen yaƙi uhud to kuma fa ku sani faqad wasal qawmu qarhun mithlu miki kamar sa ya samu mutanen ranar badar ko ai ku an kace shahidi saba'in amma ba kama ba su kuma ku kuma kun kace saba'in kun kama saba'in faqad wasal qawmu qarhun mithlu وتلك الايام وان كانوا كذلكوا ذلكون يأتي لداولها من الست ياسنا بين الناس أتكال المتاني يو وين نسام نظرة يو وين نسام نظرة كافرين نسام نظرة أديني saboda mu'minai su samu koyayyen nasara shi da su samu shahada su samu tafiya aljanna da gafara a wajen Allah ta ba su samu matsayin shahada mu'minai su kuma kafirai su samu nasara a zahiri a duniya su dawo da habailan nasu wali ya'lam Allah kuma Allah ya yi haka ne don Allah ya san ilimi na bayyanarwa ya san allazina amanu wanda suka yi imani da gaskiya wa yattakiza minkum shuhada ya kuma shahidai a cikin ku wallahu la yuhibbu zalimin Allah tabaraka wa ta'ala baya san azzalimai wayanda suka zalunci kansu da kafirci zai yi musu azaba wannan abin da ke faruwa a kansu na nasara wa su cikin da suke giraji ne kawai
وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين kuma Allah ya yi haka ne liyan hasan bawo liyumatika Allah don Allah ya tace annabi da amanu wanda suka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake su wa yamhaqa al-kafirin ya shafe kafirai nan أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أما بالشرك كنا ذكاء تدخل الجنة ضعف إلى الجنة ولما يعلم الله ولما يعلم الله حق الله تبارك وتعالى حتى ويدخل الجنة الله بيتا الذين جاهدوا منكم وان سكياتي أشكوكما ويعلم الصابرين يقول ثم أصحابه أشكوك لن تبا لن تبا أي أبو زيد إمتحاني الله يبارك في جولي ولو ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون
ai wannan shahadar da ta same ku ba ba kun roƙa domin bayan an dawo a yakin badar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da Allah ta'ala ala ali badr fa qala imanu ma kuntum fa qad ghafartu lakum fa hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya tsinkaye mutanen da suka je badar ya ce ku aikata duk abin da kuka dama Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta muku saboda kowanne daga cikinku sai ya zama yana burin ya halarci yaƙi shi ma Allah ya yi masa irin wannan wato irin wannan irin wannan wato Allah masa irin wannan tsinkaya saboda haka wani ƙarfin su zaman launar mota kun kasance ba kuna burin mutuwa min kauli an tarfahu tun gabanin ba ku gamu da mutuwar ba faƙar ra'aytumu alhali da yau kuma kun ganta wato kun ga dalilan da shi da yaƙi wa antum tanzuruna kuna ganin abin da ya faru nan
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
wannan aya ta saka da yayin da abin da ya faru a Uhudu kamar yadda muka faɗa da sahabbai wanda aka jera su a kan cewa ko an yi nasara ko ba yi nasara ba kan su bar wajen da suka ga kamar an yi suka ga an yi nasara suka tafi ban ganima Allah ya jefa karfin zuciya a kan kafirai suka juyo suka yi kan musulmi har sai da ta kai sun zo sun rufe annabi sallallahu alaihi wasallam an karya masa fira an yi masa abin da ya faru da wanda ba shi da daɗi har sai shaidan kuma sai ya bude baki saboda ya rawar da musulmi sai yana cewa an kashe muhammadu kai ina ja jama'a ku saurara ku bi muhammadu an kashe shi yau kan ba magana an kashe muhammadu ana ta magana suna so sabai sun tarwata annabi sallallahu alaihi wasallama yana jin tare da waɗanda suke tare da abu sufyanu sai ya so ya tabbatar da wannan abu da ya ji shaidan yana rere jawa kasuwar miliyan nan sai ya zo shi sai ya kira ya muhammadu ya muhammadu annabi ta kan kowa ce masa kullu shiru ya kira ya kira ya kira shi sai ya da suka shiru sai sake cewa abubakar abubakar ya yi shiru ya ce to an kashe muhammadu an kashe abubakar kaga wato guri yana so ya biya annabi ne ke cewa kuma kada amsa sai da ana cewa yana cewa Umar Umar Umar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace karfa an samu yaji sun yi shiru sai Abu Jalil amma haula'i faqad kutulu jami'an a Muhammad da Abubakar da Umar duk an gane su gaba daya Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kada ku amsa masa sai ya daga murya sai yana muna da ali hubal ali hubal ali hubal wato hubal shine babban kunci shine saboda lada da kuza da malaka wato wato wato kamar yana sai kamar mu mu ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ali hubal ali hubal al mala wato hubal hubal hubal ka daukaka hubal ka daukaka hubal ka daukaka to da yaji wannan ali hubal ali hubal din nan kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa ansa ba yadda sa ansa masa sunan da umar ya ansa masa da duk wanda ka ambata Muhammad yana nan da ransa Abubakar yana nan da ransa ni ma ina nan da raina duk wanda ka yi ka ka ambata suna nan dan baya ta alihu wa alihu wa alihu wa nan sai da yana wa yana to inna la zal uzza wa la uzza lakum to kaga wannan cewa da annabi ke to ai shiru ai shiru to su wata bangare su ne amma yanzu an taba Allah annabi ba zai yafi ba alihu wa alihu wa alihu wa lana wa inna la la uzza wa la uzza lakum sai da ku ajibu ku amsa masa ku ce masa Allahu maulana wa la maula lakum shikenan sai murya ta sai suka amsa wasu aiki aiki su ne su alani alai ce masa ajibu al'ana sai ta Allahu maulana wa la maula lakum sannan ku shiga masa Allahu ala wa ajab Allahu ala wa ajab Allahu ala wa ajab sannan sai umar ya amsa masa kullu man da'auta jalisun hayyun wa fatara ma yarjamu abbaka duk wanda ka jira yana nan a zaune yana cin abin da kake faɗa kuma muna nan da kai sai ka ga abin da zai fi mu da hankalinka sai ka ga mun yi nasara kuma ne amsa ba ta sannan sannan a wannan lokaci ne sai gane umar ba kake shi ba sai ya ce ma dama umar mawjudun tun da ka ji umar yana nan sauran ma suna nan eh abu bai yi ba domin ya ce ba kar umar mata ai ba kar kowa ba ma da ba umar mawjudun matakar umar yana nan to sauran ma suna nan sai na umar saboda kafai kan su ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa law kana ba adiba nabiyyan takada umar da baya na akwai annabi da umar ne wani lokacin in kana in kana bi ummati muhaddathuna fa umar minhu in a cikin ba a cikin al'umma ta akwai wanda Allah yake magana da su wato ya gaya musu magana a zuciyarsu da dace da abin da Allah yake maganar Allah ne yake hore da su yana to alhaqu yaduru ma umar haisu dara gaskiya tana kewayawa tare da shekarwar duk inda ya dace kewaya idan ya kama hanya yana bin hanya sai dan baya kama hanya saboda haka sai da umaru yace dole ka faɗa ba faɗa ba sai abin da yanzu da sauran su abin da yanzu to shikenan sai sai Allah tabaraka wa ta'ala ke bada wannan wa ma Muhammadu sai wato wa ma Muhammadu illa rasulun ku mu'minai ku sani wa ma Muhammadu sannan Muhammadu manzo sallallahu alaihi wa bai kasance ba illa rasulun sai face manzo ne fa karka ba kalan min qabli wanda manzannin sun gabata kafinsa yana daga cikin girman da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana girma manzon Allah bai kira manzon Allah da sunan sa a Al-Qur'ani ba ya kira ya Adamu ya Nuhu ya Hudu ya Salihu ya Ibrahim ya Musa ya Isa ya Dawud amma a Qur'ani babu Muhammadu ya Muhammadu babu ya ambace su da sunansa dai don a san shi da matsayinsa duk inda aka ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ko a gaba ko a baya sai an faɗi wani babban daraja ta ka san da yake cewa Muhammadun Rasulullah ma kana Muhammadun aba ahadi min rijal walakin Rasulullah wannan ma ke cewa ma wa ma Muhammad shi Muhammadun nabi sallallahu alaihi wasallama kadai fa bai kasance ba illa rasulun manzo ne karkana min qablihi rusulu sanan manzanni sun sune gabanin sa afa in ma ta auku bila shi yanzu idan ya kaddarawa in ya mutu ko an kaje shi ke da kuma in kalabtum ala aqabikum sai ku suya a bisa wato biladigan ku ko ba kafirai na wa man yanqalu ala wa man yanqalu ala ibai haka ne wanda ya juya a cikin rigadigarsa ya bar addini to bare ya gudu Allah sai a to ba zai cutar da Allah da komai ba wa bai billahu shakirin da banda Allah zai saka masu godiya wannan aya ko lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafatin sahabbai abu da yawa ya faru sai da alke ga wani uba ya sai da Usman ba ya magana sai da Ali ya dauka sai da Umar ya dauki tabbata ya fito duk wanda ya kuskure ya ce annabi ya mutu da zaki wato kowa hankalinsa ya bata to babu wanda ma'ana kowa ya nune babu yadda ya ya ya ya komai ya lalace masa babu wanda ya samu inda zai ya tsaya sai man sai da abu shi ne ya tsaya a wannan matsayin matsayin manzanni daga yadda kowa ya dame hankalin kowa ya bata shi ya zo ya hau mambarin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya tsaya ya yi kalma mai ƙarfi ya yi godiya ga Allah ya da fadi sai ya duba maza Allah sallallahu alaihi wa ya bude shi ya ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa tibta hayyan wa mayyitan kayi daɗi da ranka kayi daɗi a mace ba a kana nan kamar yanda yanda kake da ranka haka kake bayan sabon duniya ba abin da ya canza iska hayyan wa mayyitan sai ya dawo ya tara al'umma gaba ɗaya hamun bari bayan ya yi kira ya ya yi kalmar shahada ya gode wa Allah da manzo Allah ya salati sai ce amma ba'du man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wanda bayan bismillah da salati ga annabi da godiya ga Allah wanda yake bauta wa Muhammad to daga yau ya daina Muhammadu kan ya mutu amma wanda ya kasance yana bauta wa Allah to fa inna Allah hayyun la yamut sai ya karanta wannan aya ma kana Muhammad wa ma Muhammadun illa rasulun karkana min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalatum ala aba ala aqabikum wa man yaqul ala aqibaini fala yadhur Allah shay'a wa sayajzi Allah ash-shakirin lokacin da sai Abu Bakar ya karanta wannan aya a wannan lokacin sai hankali da dawo Umar ya dawo yace wannan aya ce na sannan ne aka sai na fara da Allah to ni Abu Bakar ma kenan a fara a ci gaba da masa wayi kenan ya tuno wannan aya ne yana tunanin Allah lallai kaman an taba sokarta kuma wannan bai aya ne yace to sai ni kaman wannan aya dan nan ne Allah ya saukar da ita sai na Abu Bakar kuma haka aka yi bayan manzo Allah yayi wafati sai mutane suka yi kasu da yawa wai suka daina sallar la'asar za su yi magariba da insha da zuwa amma ba za su yi la'asar ba saboda lokacin hutu almana addini ya zama maganin zawa ko suka ce ba za su fara zakka ba wai su gaba ɗaya ma suka bar addinin ma gaba ɗaya dama muhammadu ne to ya tafi to ai shi ne ba ba sai na bakar ya zama halifa ai sai ya ɗaura ɗamara ya yi aiki babba ɗamarar da ya ɗaura a ce zai tafi da mutum zai ba da zakka sannan ya hana ya hana amira da marda na san yana ba wa manzo Allah wanda ake jai raƙumin kan kashi ya daure kafa ya shiga yaƙi da mutaddi duk sai da ya dawo da su musulunci sai da ya hada al'umma gaba daya akan la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama daga nan yayin kan masu da'awar annabawa ne su sai da mutum kazzabi su su su zarqa'ul yamama suka fito duk wata mace dai ita ma tukun ba kawai su ita ita al'adar su ita tana idan tana kan bayananta tana ganin abin da yake min biyu kamar naira gaban ta saboda Allah ya bata wani kaifin gani tana ganin karwar min biyu tana ganin ta gaba a wannan kawai sai take ita ma annabi ya to a sai Allah baka da ya daura ya duk sai da ya ce shine aka yaki ne mama yaki ne zafi wanda a cikin makaranta alkur'ani kusan ɗari bakwai dalilin mata da alkur'ani kenan sannan kuma aka yi nasara da da abubakar ya haɗa kan al'umma su zauna a kan salloli guda biyar da ake hajji da bada zakka da jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah tabaraka wa ta'ala na'am Allah ya ƙara musu yarda
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين
وما كان لنفس أن تموت بغير هو تغير فمتب إلا بإذن الله غير إذن الله تبارك وتعالى kitaban mu'ajjalan wanda littafi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta shi a wajensa abin iyakar cewa yadda lokaci in lokacin mutum bai ba zai mutu ba wa man yurid thawaba dunya wanda yake nufin sakayya na duniya to nufihi minha za mu ba shi daga sakayyar duniya wa man yurid thawaba al-akhirah wanda yake nufin thawaba sakayya na lahira kuma to nazillahu nan za mu ba shi daga sakayyarsa daga sakayya na lahira wa sanadi sakirin da sannu za mu sakawa masu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala shin yace suran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Muhammadu sunan Ahmadu amma mafi wanda ya so Muhammadu sallallahu alaihi wasallama har ya ambaci ɗansa da Muhammadu to wannan mutumin shugaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta fada gare shi أقسم الدليل أنه لا يعذب عبدا اسمه محمد أو أحمد الدليل الله تبارك وتعالى mai girma ya rantse cewa ba zai azaba a mutumin da sunansa Muhammadu ko Ahmadu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace لا على أحدكم أن يكون في بيت محمد ومحمدان وثلاثة yana cewa ba wani laifi a gidanku yana da kyau a gidan ɗayan ku a samu Muhammad ɗaya ko biyu ko uku ba na da kyau mutum ya sa wa kansa a gidansa ɗaya Muhammadu ko wato ɗaya ko biyu ko uku na
وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضروا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
فأكثر محمد yana cewa an Ja'far ibn Muhammad an karwa hadisi daga Ja'far dan Muhammad Basim daga babansa wato Muhammad Basim shi kuma ya karbo daga babansa Ali ibn Husayn yana cewa idza kana yawm al-qiyamah idan rana al-qiyamah ya kasance na da munadin mai kira zai kira alamiya umman ismuhu Muhammad duk wanda ya san sunansa Muhammad ne ya tashi ya shiga aljanna saboda girman suna annabi sallallahu alaihi wasallama alƙali ya shi yazo da wannan a cikin azfarsa sannan kuma cewa wa ma ma zama adukum dai wato me zai ci da yanku ya zama a gidansa akwai Muhammad ɗaya ko biyu ko uku yace shi kuma imamu shi yazo da shi a jami'u sahih nan wa ayyin nabi da yawa da yawa daga annabi kutila wato aka kashe na wanda a kashe shi a wajen yaƙi an kashe tare da shi kusa da ma'ahu biyuna an kashe an kashe tare da shi jama'a na Allah da yawa masu yawa kama wahalu sannan ba ba ma wahalu ba su rauni ba saboda abin da ya same su na wannan rashi da suke a fi sabilillah wato na miki ko kashe annabawansu wa ma ba hu sannan ba su rauni a bisa yaƙi ba wa matakalo sannan ba su kaskantar da kansu ga kafirai ba والله يحب ويحب الصابرين الله تبارك وتعالى ما سمى الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم فضل سبيكة الشيبة إلا أن قالوا سيدا سوشي ربنا اغفر لنا ذنوبنا وبنجي كغافر كامل ذنوبنا وإشرافنا لبنزل متأتى لوادي أكرم في أمرنا أسياء الأمر نعم وتبع وصدق قدامنا كثبت لذلكم wansurna ka taimake mu Allah qaumil kafirin akan mutane kafirai na فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ba thawab duniya sakayya da duniya shi ne nasara da ganima da ƙarfi sannan ya kuma ba su kyakkyawan sakayya ta lahira ita ce aljanna da shahada wallahu yuhibbul muslimin Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu kyautatawa nan يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا يا قوة فالإيمان لله تبارك وتعالى idan kun bi wayanda suka kafu cewa Allah tabaraka wa ta'ala a ce abin da suke umartan ku da shi na kafirci to za su juyar da ku a bisa digadigan ku ku juya kuna masu tabewa na'am
بل الله مولاكم وهو خير الناصرين shi Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah kai Allah shi ne mai taimako shi ne mai taimakon ku kuma shi ne mafi cikin mai taimako ku bi Allah tabaraka wa ta'ala ku bar Islam ونلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أسرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى مثوى الظالمين kamar yake wanda za mu jefa fi kulubin da ji da kafaru ba za mu jefa tsoro a cikin zukatan wayanda suka kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala bi ma asrafu saboda abin da suka yi shirka da Allah na abin da Allah bai saukar masa da wata hujja ba shine gum bauta hujja kan bauta masa ba shine sune gumaka wa ma'awayhum nar kuma makoman su wuta ne wa bisa masa wa zalimin makoman azzalimai tayi muni ita ce wuta na ولقد صدقكم الله وحده إذ تبصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وأعطيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين
ولقد صدقكم الله وعده hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya gaskata muku alƙawarin da ya muku na nasara yayi wa mu'mini alƙawari zai taimake su kuma ya taimake su isa husura yayin da kuke ganin su kuke gamuwa da su bi izini da nufin Allah hatta idza fasiltum har sai lokacin da kuka tarwatse an koma ba da kisan kuhuru cewa walaƙar nasara kuma walaƙar nasara kuma Allah wa Allah ya gaskata muku alƙawari da cewa zai taimake ku lokacin da aka zo Uhudu an fara yaƙi kuma Allah ya yi alƙawari zai taimake ku kuma ya taimake ku kun yi nasara an yi yaƙi ya yi nasara an je ko ina hatta idza fasilu har sai lokacin da ku da kanku kuka tarwatse kuka karya nasarar ku da kanku wata na za ku fil amri kuka yi tajayayya a cikin al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda ya ajiye a ƙashiyan dutse ya ajiye mayaka masu harbi yace ku tsaya a nan mun yi nasara ko ba mu yi nasara ba kuka yi jayayya wasu suka ji suna ce muku a'a annabi ya ce mu tsaya a nan ko mun yi nasara ko ba mu yi nasara ba wasu kuma suna ce a'a yanzu ga mu yi saura an riga an yi nasara a je a yi ganima to Allah ya rika ya riga ya gaskata muku alƙawarin da ku ne kuka dawo wa kanku hatta idza fasidtu wa tanazatu fil ardi fil fil amri wa asaitum kuka saba wa al'amarin manzo min ba'di ma arakum ba ya nuna muku abin da kuke so minkum man yuridu dunya abin da ya faru a cikin ba akwai wanda yake son duniya wa minkum man yuridu lakira a cikin kuma akwai wanda yake son lahira kuma sarafakum anhu sannan ya juyar da ku gabarin su kafiran liyabtaliyaku domin ya jarabe ku wa laqad afa'u ku dadin sa to wa laqad afa'u to abin da kuka yi na laifi Allah ya ya yi muku rangon to da Allah wa yake da daraja irin ta kai kai laifin Allah ya tabbatar maka kayan laifin kuma ya saukar da aya ya yaje maka wa qad afa'akum eh wallahu zu fadli ala mu'minin domin Allah wannan ya kai muku da aka yi falala ne Allah ko ma abokin falala ne akan mu'minai saboda ka tafi annabi sallallahu alaihi wasallama wa'yansu mutane ne wanda suna tsakanin darajar annabci da wani abu sai dai ka ce musu haɓa annabi kawai su dai ba annabawa bane amma su kowa in dai kai ba annabi bane to babu dan adam sai babu wani bawan Allah da yake bayan cikin bayan Allah wanda yake a saba da sallallahu alaihi wasallam to a je ya ce hadisin Allah gaba ɗaya duk abin da Allah ya gaba ta ba da sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi Ibrahim sannan sai annabi Musa sannan sai annabi Isa sannan sai annabi Nuhu sannan sai sauran manzanni sannan sai sauran annabawa daga sauran annabawa sai mala'ika jibrilu sai mika'ilu sai israfilu sai azra'ilu daga nan ba za a ƙara kowa ba sai abubakar sai umaru sai usmanu sai ali sai mutanen bayatul ridwan mutanen badar sai mutanen uhud sai mutanen bayatul ridwan sannan muhajiri sannan al-ansar sannan mala'iku ba wani tsakanin wani irin mutum ne zai iya zuwa a wannan zamani ya ce zai iya duba ido ya dinga challenging din sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tara su gaba ɗaya ya ambace su cewa illal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum na'am lam yakun ulaika hum khairul bariyah ya riga ya ambace su da khairul bariyah ya kuma ce ya gafarta musu radiyallahu anhum Allah ya yarda da su su ma sun yarda da abin da Allah ya musu to laka kuma ne alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin za ta iya yi wai idan ta ɗauki tana shayar da yaro tun lokacin kafin ta yaye takan samu ciki amma kuma yaron ba shi da lafiya za ta iya tazara shi da abinda ma za su samu ne ka kenan ko ana shayar da wani abu yanzu kuma yaro ya gidan da ne za ta iya yi ba komai
maganin da ke da al'ada ta a cikin wata ramadan yana samun da azumi na kan
in zai tsaya ba zai zama cuta ba zai zai ruwa saboda na ga wasu ana ba da fasawa mata suka sha a lokacin aikin hajji saboda kada su al'ada ya yanke musu ayyukan wasu malamai sun yadda za a yi haka a wancan su wata masu amma da duk wayanta tun da Allah ne ya gudanar da al'adar kare jinin yana haifar da ciwo da kuma Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه اللهم اغفر لنا من تشرك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تذكرنا به جنتك ومن الذكر ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله وارث منا واجعل خيرنا على من ظلمنا وانصرنا على من اذانا ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا تخافك فينا ولا يرحمنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الكاتب لما سبق على سيدنا الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه ومن اله العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله